alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 21 a yau talata hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1443 wanda ya dace da 21 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara 2022 na'am haka ne za mu ci gaba da karatun nahau a cikin wannan littafin mai albarka mai suna da mulhatul i'rabi wa sinhatul adabi ta al'imam alhaririyu rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na goma babul asma'il makasura za a yi bayani akan sunaye makasurai a satin da ya gabata mun yi magana akan kan um, huruful illa ya kawo mana cewa akwai ya'un akwai alif akwai wawun guda uku to kuma sai aka yi magana akan alismul manqus suna manqusi wanda an yi bayani a kansa shine duk wani suna da ya kare da ya'un lazima mukhaffafa a ƙarshensa sannan kasara na binta to annan shi ake nufi da suna manƙosi to sai suna makasuri tun da dama harufan uku ne a yi magana a kan ya'un ko kuma sunayen da ke da alaƙa da ita to saura alif shi kuma wanda fataha ke binsa to idan an ce alismul makasur suka ce kullusmin akhiruhu alifun lazimatun shi ma makasuratun shi ne duk wani suna a ga fi'ili ya fita ba ruwanmu da fi'ili a nan akhiruhu ƙarshensa ba harkonsa ba ba tsakiyarsa ba ƙarshensa kenan harafin ƙarshe alifun a samu alif ba hamza ba alif lazimatun wadda yake kuma koyaushe akwai ta duk yadda ka juyar da kalma din to dai tana nan ne ba nan lazima makasura kuma wadda yake an tsare ta shine ma'anan makasura ai mahabusa to sun ce dalilin da yasa aka kira alismul makasu suna tsararre tsararre daga mi suka ce an tsare shi harafin na alif ɗin daga alharakatul arabiya nasaba ba ta bayyana kansa rufu'a ba ta bayyana kansa jarra ba ta bayyana kansa wannan shi yasa aka kira shi da alismul maqsur li'annahu hubisa an zuhuril i'rabi alayhi al-i'rabi baya bayyana a kansa to wannan shine to sai malam ya ce a baiti na 63 za mu tashi walaisa lil'irabi fi maƙad ƙusir من الأسامي أثر إذا ذكر مثاله يحيى وموسى والعصا أو كرحا أو كحيا أو كحصة فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المؤتلف مالا يتي أثر ga can gaba tasiri ko gurabu walaisa bai kasance ba lil irabi ga irabi fima akan kad fima akan duk wani suna wanda kad kusir ko kuma duk wani lafazi kad kusir wanda an tsare bayyana li'irabi a ƙarshensa minal asami daga cikin sunaye al'asami jam'i ne na alisim akan ce al'asma akan ce al'asami duk jam'i ne tunda dama can malamai sun ce kamar ibn hishab duk da ba mu yi katarun nara ba ko kuma ba mu yi shi zuru zahab ba to shi ya ce abinda ake nufi da al'irabu atharun zahirun yajlibuhu amilun haka ya tarifin li'irabi in ka koma shi zuru zahab shi li'irabi wani tasiri ne a ƙarshen kalma wanda wani ma'aikaci yake sabbaba shi to shi ne nan shi al'imamul hariri yake ce maka wannan asar ɗin na li'irabi walaisa ba zai kasance ba lil'irabi ga shi li'irabin fi ma akan duk wani lafazi ƙari kusur wanda an tsare shi daga bayyanar li'irabi min al'asami daga cikin sunaye ma'ana li'irabin baya tabbata ba za ka gaishe ba eh idza zukir lokacin da aka ambace shi sawa'un ya zo fi mahalli raf'in aw fi mahalli nasbin aw fi mahalli jarrin wannan ba zai canza ba misaluhu ga misalinsa yahaya muna da yahaya yahaya yakan zo suna yakan zo fi'ili eh akan ce yahaya ana nufin suna alami suna alami sannan akan ce yahaya yana rayuwa to wannan suna ake nufi ba fi'ili ake nufi ba wasan tuhu yahaya li yahaya can wani mawaki wai da an ka haifa masa sai ya sami ya haya don kai ya mutu don ya yi ta rayuwa ya ta rayuwa to ya ga annabi ya ya bar duniya ko to misaluhu ya haya ya haya din nan suna ne makasuri wa in kana alaman zamansa alami ba zai cire shi daga zamansa suri ba saboda ka'idar da ya faɗa eh saboda ta'arifin kai da muka faɗa kullismin akhiruhu alifun lazimatun makasura to in muka dube ha ya zama ga tabbatar da haka yawwa saboda haka ya haya ya din nan zaka ga fataha gare ta to kenan labudda abin da ya biyo bayan ta alif ne alif ne ko hakanan muna da wa Musa shi ma makasurun ne amma alami ne wala asa da sanda auka rahan ko kuma raha shine dutsen nika wanda can da lokacin da babu cigaban zamani hatta turmi na raka ma ba a san shi ba to da dutsi ake nikan ko alkama ko wani abu da sauransu to shine raha au ka haya ko ka hayan haka akwai hayan shine ruwan sama kan ce alhaya na nufin almatar kan ce alhaya ana nufin rayuwa kan ce alhaya in an ga dama lugata alhaya kunya to yana da sunaye daban-daban auka hasa ko kuma tsakonkwani jam'u hasatin to duk wayannan da ya kawo makasurai ne kina anan suna makasuri yana da fuska biyu yana iya zuwa na kira yana iya zuwa ma'arifa na farko da ya kawo yahaya wa musa wa la'asa duka ma'arifai ne sannan da ya kawo rahan ya kawo hayan ya kawo hassan duk wa'annan su kuma na kira ne dukkaninsu na kira ne na kira ne to za ga idan ka ce misali ja a yahaya ja a musa haka za ka ce ra'aitu yahaya ra'aitu musa sallamtu ala yahaya sallamtu ala musa haka ba su canza ba to shine ma'anar abin da yake nufi a baya walaysa lil irabi fi ma qad qusir min al asami atharun idza zukir a gali rabi bai tasiri ba tare da an kawo su a mahallin rafa an kawo su a mahallin nasba an kawo su a mahallin jarra hmm? yawwa to ka gani ja'a musa ko ja'a yahaya ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al i'rabi ko yahaya sai ka ce fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الألف منع min zuhuriha at-ta'azzur a gani kakkace as-sikal at-ta'azzur eh saboda ba zai yi wannan dhamma din ta bayyana ba li'anna husmun maqsurun to haka ra'aitu yahya ko ra'aitu musa ra'ai sai ka ce fi'lun madin mabniyun ala sukun litasalihi bi dhamir al-fa'il wa dhamir al-fa'il barizun muttasilun مبني على الضم في محل رفع فاعل تكاغا يحيى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف كاغني مقدرة منع من ظهورها التعذر دكان دوانا دوانشا لأن الألف يتعذر تهريكها بيوا أهركات بيوا دورا بتبذاك يا هيوبا ya hayu bai yiwa abin ma ba zai yi ba sallamta ala ya haya ko marartu bi ya haya a gani sallam sallamtu fi'lun wa fa'il ala harfu jarrin mabniyun ala sukuni ya haya ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi la wa alamatu jarrihi وعلامة جره لا وعلامة جره an bashe ku kenan an bashe ku kenan nan ana samun cakwakiya da yawa eh wa alamatu jarri eh la وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف to karkace daidai yake da ahmadu nafsu shai ja ahmadu ra'aitu ahmada sallamtu ala ahmada to shi wannan da bai zama makasuri ba to shi ma haka za a ce sallamtu ala yahaya misali yahaya tun da alim ne eh ta ba zai yi ba inda jarra din misali za ta bayyana to ba jarra za a yi masa ba saboda mamnu'un ne min sarraf shi kuma mamnu'i min sarraf dama an ce ba za a yi masa jarra ba ko ba za a yi masa sanwini ba to wannan shine ka'ida haka shi ma Musa مررت بموسى مررت فعل وفاعل بحرف جر مبني ايه على الكسر موسى اسم مجرور ببي وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف ممنوع يا ممنوع من الصرف musa mamnu'un ne minas duk da wasu na ganin ya haya shi a bai cika ka'ida ba wasu na ganin larabci ne amma dai tun kamin an laraba su zo ai akwai ya haya ko ba gaba tun kamin a samu laraba wasu na ganin akwai ya haya wasu kuma na ganin a'a ba ba abin nan ba don ka'ida alami sai ya haɗu da ujima kamar yadda shi musa kaga yana da ujuma sannan kuma ga shi alami eh to wancan idan mun ɗauka shi ya haya kenan ainihin mamnu'un ne min sarab ya cika wa'annan sharuɗa guda biyu na alamiya sannan ga ujuma kamar shi musa in kuma mun ɗauki malaman da suka ce a'a ai shi ya hayan nan larabci ne to kuma babu wannan ishkali sai a kaddara masa jarra ɗinsa akan aka alif to wannan kenan wal asa da sanda hmm? shi ma kaga ai makasuri ne ko makasuri ne hmm. wannan alif asalinta wawun saboda in za ka yi tasniya za ka ce asawa ne hmm? ta wannan shi ne to sai ce auka rahan to haka ne za ka ce hazihi rahan shi rahan ane mai tasgiri ane mai ta'anisi za ka ce hazihi rahan hmm? ko haza rahan duk larabawa na faɗa ko arraha ka sa mai ma'arifa hmm? yawwa hazihi raha ra'aitun raha marartu bin raha to shi ma dai da kai irabin wa'ancin haka za ka yi nashi haka shi ma hasa alhasa ko hasan in ka cire masa ma'arifa ka sami na kira kenan ko ka mai da shi na kira to shi ma dai dole irabin ɗaya ne in ka iya na farko za ka iya wannan illa bambancin su sai ka kalla shi makasurin ya daga cikin mamnu amina sarraf ko baya ciki in mamnu ne mina sarraf to fataha za ka kaddara masa niyaba akan kasara a mahallin jarra in kuma a ba mamnu'un bane min sarf kama al'asa kamar arraha kama alhaya kama alhasa to wanda suka kaddara masa kasara jarra dinsa akan alif kaddara masa kasararsa akan alif fa hazihi waɗannan sunaye da suka gabata akhiruha har abada ƙarshensu la ya baya sabawa ala tasarifil kalami bisa ko jujjuyawar zance al-mu'talif abin hauhawarwa duk yadda ka yi tarkibinsa a ma'ana al-murakkab ko al-murakkab duk yadda ka zo da su a cikin zance to su yannan kalmomin ba sa canza kuma ko ka kawo su na kira ko ka kawo su ma'arifai duk ɗaya ne hukuncin la Ba ya canzawa to shine abin da yake faɗa a nan an gane ko to wannan kamar misali ka ce kallama musa isa kallama musa isa hmm? to ka gani isa musa kaga suna nawa da suke kuma kowane mahallinsa da ba eh Musa mahallinsa daban na Irabi, Isa ma mahallinsa daban na Irabi. To amma kuma dukkaninsu makasurai ne mamnu'ai kuma mina sarraf saboda ba larabci ba ne. So wannan kenan sai babu tasniyati. To an gawa bayani akan suna makasuri. To dama a larabci tunda mun ce huruful illa uku ne mun yi ya'un da kuma sunan da take shiga gare shi shine manqus mun yi na alif da sunan da yake shiga gare shi shine makasuri to sai wawun to sai aka duba a larabci ba a samu suna wanda a ƙarshensa ya ƙare da wawun sannan kuma akwai don na janta ba babu wannan a larabci to shi yasa bai kawo shi ba kaga abin da babu babu fa'idan ma a ce ma babu kawai dai a barka ɗaya hakan sai ka istishabul asli sai ka ɗauka tun da dai ba ambata ba babu to shine sai ya shiga cikin sauran babuka na niyaba babu tasniyati babu mai magana akan tasniya menene tasniya shine ka sanya abu ya zamo biyu shi ake nufi da tasniya a luga amma a larabci a wurin malaman nahau suka ce kullus min an gane? eh kullus min duk wani suna dalun ko dalin wanda yake nuni alas naini akan abu biyu a wasu na taini maza kenan ko kuma mata to wannan shi ake nufi da tasniya amma da sharaɗin bi ziyadatin fi akhirihi a samu wani ƙari a ƙarshensa kuma salihun littajiridi kuma yana yiwa a cire wannan ziyada ne eh akwai kalmomin da za ga sun zo da siga da tasniya amma bai yiwa a cire wannan ziyara irin su sinwanun to ban da su wannan ba tasniya ba ne sannan ya ce wa atufun mislihi kuma ya zan yana yiwa a yi adafin irinsa mana in kaga dama kana iya adafi in kaga dama kuma kana iya game su sai ka mai da su abu guda za ka iya cewa misali zaidun wa zaidun za ka iya faɗa haza adafun kuma za ka iya tasniya sai ka ce zaidani hmm? to wannan shi ake nufi da musanna to yana da sharuɗa amma bari mu karanta hukuncin lirabi sai mu karanta sharuɗan sa guda takwas sai sun tabbata sannan suna za a kira shi tasniya ko da ka gane da siga da tasniya amma shi malam bai kawo su ba to amma ummuhatul kutub na nahau zaka same shi irin su annahu luwafi da sauran shuruhu na manya-manya na littattafai na nahau ya ce wa raf'u man sannaitahu bil alif man sannaitahu duk wanda kan mayar da shi biyu to wa raf'u yi masa raf'a ya tabbata bil alif da alif kira shi raf'a dinsa da alif za a yi ta ka kaulika kamar zancenka azzaidani kana ma'alifi zaidu biyu sun zamo abin sabo gare ni ni dai na saba da su ba ni da matsala tsakanina da su ai makanu ilfi masdari ne mimi to wa nasbuhu yi musu jarra kuma wa jarruhu da yi musu jarra biliya'i da ya'un bi gairi ishkalin wanga hukunci da kaji an faɗa babu rikici a cikinsa wala mai ra'ayi kuma babu jayayya kowa ya yarda da haka kowa ya yarda da haka eh babu ishkali kenan zance ne ɗaya saboda haka can da ya ce azzaidani to sai mu duba mu gani a tunda ya ce wa raf'u man sannaitahu bil alif to zaka ga kamin nuna akwai alif ko to to da wannan alif din da wannan nunun dukkanin su ƙara su aka yi asalin lafazin zaidu eh to babu fasaha ka ce zaidun wa zaidun sai aka ce kawai zaidani ko azzaidani haka ya fi sauki sama da a ce ka yi adafi ka faɗi sunan kuma ka sake kawo wal ataf kuma gashi abu ɗaya ne kuma ma'anar da ke can ita kenan ita kenan ba da bambanci aka zabu ba eh to wannan shine to malamai suka ce daga cikin sharuɗan tasniya dole duk sunan da za ka mayar da shi tasniya na farko sharaɗi na farko an ya kuna ma'uraban ya zama ma'urabi ba a tasniyar suna mabniyi duk sunan da kaji an ce mabniyi ne to ba a tasniyarsa ka kiyaye wannan ka'ida an gane shi yasa ad-dama'ir la tusanna أسماء الإشارة لا تسنى الأسماء الموصولة لا تسنى إيه؟ duk abin da yake mamni ne la yusanna eh amma irin su hazani hatani allazani allatani ila akhirih wannan haka laraba suka aza su ba tasniya bane eh amma an zo wajen li'rabi za a riskar da su da musanna amma ba a kiransu tasniya saboda mabni ne haza mabniyun ne an gane ko sharaɗi na biyu an ya kuna mufradan kuma ya zama mufradi ne shi asalin sunan da kake son kai tasniyansa wala yusanna musannan wala yusanna jam'an hmm? yawwa ko jam'un duk suna inda shi karan kai ne musanna ne to wani tasniya za ka yi sannan in jam'i ne ba bukatar kai saboda mi jam'i ya haura tasniya kaga ka rage mai daraja tunda jam'i a larabci yana farawa daga uku abin da ya sama daga salasa zuwa sama sannan ake samun jami'i eh wannan a larabci kenan ba a sauran yaruka na na abin nan ba an gane ko to irin su zuyudu ba a tasniya ɗinsu irin su zaidani to haka suke dama tasniya ne ba ba sai ka sake wata tasniya ba sannan na uku suka ce an yakuna na kiratan wala yusanna alaman hmm? ko wala yusanna alamu ya zamo na kira ne shi sunan duk suna wanda an ma'arifa ba a tasniyar shi amma idan ka samu suna shi ma'arifa ce sannan kuma kana son kai tasniya din shi to sai ka mai da shi na kira da ƙarfi da yaji in ya koma na kira sannan sai kai tasniya din shi shi yasa ce ce azzaidani kana ma'alafi to zaidu alabi ne sai ya zan anan mala yana son ya bamu misali da shi a matsayin tasniya to sai ya mai da shi na kira shi yasa ya sami alif da lam sai ce azzaidani hmm? to wannan shine ka'ida ka gane to sai a kula da wannan ba a tasniyar alami sai an juye da shi kai a cikin niyya ka sai ka ɗauka na kira ne ba wani ayyanannen mutum kake ba wani zaidu ayyananne kake nufi ba ko ba wani ahmad kake nufi ba ahmada ne ko ba wani musa kake nufi ba musa ya ne isa ya ne isa guda biyu musa guda biyu to da sharaɗi ya zan shi isan nan ba wani ayyananne na sananne ba amma in wani isa ne an san shi ga wani isa can an san shi ba za ka yi musu tasniya ba sai dai ka ce isa wa isa amma in na kirai ne kowa bai san su ba to shi ke da sai ka ce isa ya ne musa ya ne to wannan shine abin da ake nufi nan ma ana samun matsala wajen waɗanda ba su san ba su yi zurfi a nahau ba sannan na gaba suka ce azamu tarkibi kai ya zama murakkabi eh idan ya zama kaga kenan duk jimloli gaba ɗaya ba a tasniyarsu an gane ba a tasniya kamar kama zaidun ba za ka yi tasniyarsu ba saboda tarkibi ne haka irin su sibawai ba a tasniyarsu sai dai ka ce siba waihin wa siba waihin na'am irin su ma'adi kariba khala waihi midda waihi da makamantansu suna nan da yawa duk waɗannan ba a tasniyarsu to amma akwai wanda sun kai istisna'i shine tarkibun idan zan tarkibi ne izafi shi ya halatta ya tasniyarsa kamar abdullahi to in ka zo shi muzafin din sai ka yi tasniyarsa muzafin ilaihi ka kyale shi yadda yi abdullahi sai ka ce mi kana son ka ce bayan allah biyu hmm? wayo zafi tanwe ne wa nuna ne ba ka yi nawa ba ko abdallahi sai ka sa alif asalinsa abdani to in za a yi izafan musanna share nuna ake za a yi bayani eh to sai ka sa alif in mahallin raf'a da in mahallin jarra ne da nasba sai ka sa yawon abdaillahi abdaillahi ra'aitu abdaillahi marartu bi abdaillahi ja'a abdallahi abdullahi guda biyu sun zo ba kai karatu ba kana cikin bala'i to shi wannan aisa sinayi ɗinsa shi ya halatta na gaba suka ce sharaɗi na gaba an ya kuna kullun minal mufradaini موافقا للآخر في اللفظ موافقة تامة في الحروف يزن su ya zan sunaye ne guda biyu kuma iri ɗaya ne hmm? to sannan ya halatta kai tasniyansu ba wannan suna daban ba misali ka ɗauko da zaidu da ahmadu a'a sai dai ahmad ka ɗauko ahmad ɗan uwansa zaidu ka ɗauko zaidu ɗan uwansa to wannan wajibi ne hmm? to amma in sun saba ba a tasniyansu an gane ko amma akwai abin da ake kira da at-taglib zaka ja da ce al'abawani hmm? ana nufin uba da uwa ko ba a yi hmm? a gani aljadida ne hmm. ana nufin dare da yini to wannan tagalibi ake kiransa bai saba ma waga ka'ida da muke magana akan ta ba kai dai ne baka sani ba wannan babin at-tagalibin kawai an kalli mi ya fi rinjaye a to ai uba ya fi ya fi uwa karfi sai ka ce to a ce al'abawa ne ba a ce al'ummawa ne ba saboda a larabci ba a hausa ba to su laraba sukan rinjaye da uba sabanin ba haushe shi uwa yake rinjayarwa ya ce ai dan uwana ne bai cewa dan ubana ne kwana waɗi ɗan ubana eh sai da ce ɗan uwana ne to wannan kenan ko ɗan uwansa ne ko ƴar uwarsa ce to bahaushe da sauran yaruka ma da dama za ka ga sun fi rinjayar da uwa amma su laraba uba suke rinjayarwa duk abin da ya taso za ka ga suna karkata ne zuwa ga uba to shi yasa in sun zo min babu tagalib sai su ce al'abawani iyaye guda biyu ma'ana uwa da uba to wannan tagalibi ake kiransa ba tasniya ba ne amma kuma a neme irabin tasniya to ire-iren su ne zaka ji ana cewa mulhaqun bil musam eh li'annahu khala min shuruɗi tasniya saboda bai cika sharuɗin tasniya ba to sai a ce an yi ilhaƙin sa an jefa shi an haɗa su hukuman to wannan kenan to sannan suka ce sharaɗi na gaba an ya kuna kullum min almufradaini muwafiqan lil akhar fil ma'ana kuma ya zandun ma'anar su ɗaya ko da lafuzan iri ɗaya ne amma ma'anar wannan daban ma'anar wannan daban to ba a tasniyan su kama ainu ana kiran kuɗi da ainu ana kiran marmaro da ainu ana kiran ido wannan da ainu eh? ana kiran haƙiƙatu shai'i da al'ainu haƙiƙanin abu mahiyatu shai to sai zan da al'ainu ta kuɗi da al'ainu ta ruwa ka ce ka makale su tun da iri ɗaya ne kai ta siniya bai halatta ba saboda ma'anar wancan daban nan masu in ne ta siniya za ka yi ta ainu to ka ɗauko ta kuɗi da ta kuɗi sai ka haɗe ko ta ruwa da ta ruwa ka haɗe to wannan shi ma sharaɗi ne a kula da shi yana da mahimmanci sosai sharaɗi na bakwai an ya kuna lahu wujudun sadin filkauni ya zan ba wai shi kaɗai akwai ba yana da akwai iri ne akwai suna iri ne akwai suna da za a ga abu ɗaya ne ba ya da na biyu shi kaɗai yake wahada wula sharika lau kama a shamsu ko banna rana akwai wani abu shamsu eh alkamaru akwai wani abu alkamaru kuma kwaya ɗaya ne eh baka taba ji ce akwai wata karami akwai wata babba akwai wata matsakaici akwai rana babba akwai rana karama hal yujadu zalik to irin rana ko ka ji an ce ashamsa ne ba ta siniya ba ne ka gane ba ta siniya ba ne bai cika sharuɗa ta siniya ba saboda baya da na biyu ɗaya ne to duk abin da a ɗaya me ma bukatar sai kaya ta siniyarsa to to shi yasa in sun zo suna son su haɗa rana da wata sai su ce alƙamara wani suna nufin rana da wata sai su rinjayar da wata akan rana ka gane yayi eh eh to shi ma wannan tagalibi ne tagalibi ne an gane ko sannan na ƙarshe na takwas Allah yustagana bi tasniyati gairihi an tasniyati yazan wato yazan ba yazan kada a wadatu da yi masa tasniya saboda akwai wani lafazi iri ne wanda kuma yana ɗauke da ma'anar da muke son mu samu cikin tasniya yanzu sawa'un kaga mafuradi ne idan za a tasniya sai ya za a ce sawa'ani ko to ba zai halatta a ce haka ba saboda mi saboda akwai wani lafazi da zai ba mu wannan ma'anat shine siyani zaka ja da cewa siyani to da siyani da suwa'ani duka abu ɗaya ne ka gade? saboda haka akwai ta kalma su larabawa da sun ka'aza kuma tana ba da ma'anar tasniya to sai a yi amfani da ita saboda haka a nan in ka zo sawa'un kana son kai tasniya sato ba tasniya za ka ba sai ka ɗauko siyani ma'ana siyani da wannan da wannan duka ɗaya ne wannan shine ma'anan siyani da makamantansu an gane ko? to to wannan su ne har ma wani can na ce na wake su sharɗul musanna an ya kuna ma'uraba wa mafradan munakkaran maruke ba muwafiqan fil labzi wal ma'ana lahu mumathilun lam yughni anhu ghayru cikin baiti biyu to sai mu koma mu gani azzaidani da mala ya bada misali sun cika sharuɗan nan da munka ambata ko ba su cika ba azzaidani sai mu gani e sun cika sharuɗa ta kowace fuska ba su saba ba kenan ta siniyar ta halatta anan saboda anan malam ya kawo su ne a babin na kirai ba wai yana nufin wasu zaidu guda biyu ayyanannu da jama'a sun ka sani ba ba a layin ma'arifa suke ba an cire su daga ma'arifa an tube su to sai ka ce azzaidani ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi al alifu niyabatan an dhamma li'annahu musanna wal musanna yurfa'u bil alif niyabatan an dhamma wan nunu 'iwadun ani tanwini filismil mufradi ita wannan nunun da kake gani to dama asali zaidun ne yana da yana da tanwini akwai akwai tanwini tare da shi ko to tunda an ƙara alif asalinsa zaida ne wannan nunun babu ta shi ne asalin lafazi zaida zaida kawai to zaidun kaga akwai wasali akwai tanwini shi yasa za ka ga an yi alama guda biyu ta rufa to ɗayan ta wasali ce ta haraka ce ɗaya ita ce tanwini ba wai duka a tanwini ba yadda wasu ke ɗauka to shi da sai suka ce to sai a goge ta tanwini ne sai aka shafe ta da aka shafe ta sai aka ce to ai dama asalin tanwini nunun sakinatun za'idatun tal haƙu akhirar labzi da ka gani da suka ce a sa ta kawai tun da dama ta kan zo akhirar lafzi ƙarshen lafazi lafzan la a lafazi amma ba a ganin ta a rubuce to sai aka rubuta ta saboda haka ita dai wannan nunin ta tanwini ita ce kasa ba wata nunin ce ta daban eh to komi sai ai ma tuwa da tuwa don kaka faɗa rami to ko da wani ya tambaye ka wani ɗan ƙurewa to sai ka ce mai ai wannan asalin lafazin zaida ne zaida ne wannan nunun musanya ce daga sanuni saboda babu inda za a aza shi hmm? eh babu inda za a aza shi bai a zuwa tun da an canza kalma din an canza kalma din to wannan ke kana fi'ilun madin naqisun ko mabniyun kun shiru ha mabniyun alal fathi mabniyun alal fathi to sai mi ha ha kun yi shiru mele rabin kana ba kana ba kana na an shale rabin irinsu amma yanzu kun kasa rikewa irin su kala irin su ja'a mun shale irabin su can a baya musamman cikin nazbul ajrubi amma yanzu kun kasa rikewa idan fi'ili mudari madi ya sadu da alifu tasniya ya lerabinsa zai kasance mun karanta wannan ka'ida ya lerabinsa zai kasance hmm? an fahimta karatun ba ba ba a yi shi ba ne ba sabo ba ne in kun koma ga can a baya farko-farkon nan ma lokacin da aka yi takasimul afa'al an yi bayani ahwalu bina'i fi'lil madi mun yi wannan shari halullukan ginin fi'ili madi to mun faɗa idan ya kasance mujarradi mun faɗa idan idan tasalla bi wawul jama'a idan tasalla bi alif tasniya duk an kawo amma ya bi iska to sai ku koma baya ku gami an ka faɗa sai ku dawo ku bada amsa tunda abin ya zan haka hmm? ba a riƙewa kuma masauti ya din ma ba a bibiya ba a saurari hmm? to ma'alafi fa hmm? hmm? kun yi shiru na me mahallin lera bisa mafulin bihi kuma khabaru kana ne mansubun wa alamatu nasbihi alfatahatul muqaddara ala ma qabla ya ilmutakallimi منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة إنا اسم كان دعيتا zamiri eh zamiri eh zamiri to a koma a yi ƙoƙari a binciko cikin darussan da muka yi nazmul ajin romiya a bincike a hawalu bina ilfi'il madi shin idan fi'ili madi ya sadu da alifu tasniya ya hukuncin li'irabinsa mun yi wannan karatu dalla dalla an yi li'irabi kuma an faɗa amma ba ku rike ba ba ita ce kuke har da ba ba nazamin ne kuke har da ba eh har yanzu ba gama dan warde ba inda ba da bai ci ɗari da yanzu bai kai ɗari biyu ba ba dan wari bai kai ɗari biyu ba har yanzu ba a kai wata hudu ba kilan ma an shekara to baiti ɗari biyu ai ko da duk sati baiti biyu kake haddacewa mala ai tafiya ta bi hanya ko? bibbiyu bibbiyu in ka duba sau hudu a sati aga nawa kenan hmm? aga takwas takwas a sake rashin yi ɗaya ne ya kamata a ce kuna kuna cikin al'ajuru ni na aka kun gama da ɗan wardu gaskiya aka ce da aka yi tambaya a kan lugatu la'alla sai kuka tsaya kuna kuna shirmi wani ya ce anna wani ya ce mine ne kai anya ko da gaske kuke yi gaskiya akwai matsala to yaushe aka gama da dan wardi aka shigo nazmul ajrumiya aka shigo mulha eh adduratul yatima duk suna da suna jiran ku nazmul awamil duk suna nan suna jiran ku a ya talibal irab duka kuma duka baitoci ne an tattara su ba za su wuce dubu ba ba ne a gare su ba su kai kamar a ce alfiyatu ta dan malik ba to akwai kura kenan to Allah ya samu dace taƙulu zaidun labisun burdaini za ka iya faɗa cewa zaidu ya sanya bargo guda biyu zannuwa guda biyu na abin nan suf to shi ba a nan zaidu a burdaini kai maf'ulun bihi ne mansubun wanda ya masa nasaba labisun ɗin nan saboda akwai ababe guda bakwai ne ko tara ma ibn hisham ya ambace su masu aiki irin aikin fi'ili to ismul fa'il yana ciki hmm? sunan da zai zo ala wazni fa'ilin to kaga labisin ala wazni fa'ilin hmm? ka gani zaidun sai ka ce ismun marfu'un bilibtida'i wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر لابس لابس ليس ليس خبرا يا شيخ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ala akhirihi hmm? ko to sai mi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر هم؟ تسمي هم؟ آه كويس سورة هم؟ shi ma yana da yana da abin da yawa rafa'i sai an kaddara damiri domin wata kadirul kalami zaidun labisun huwa burdaini akwai kaddara huwa wurin nan to labisun din shine rafi'in huwa an gane ba haka kawai ya ƙetare fa'ili ya je ɗaya wa mafi'ulin bihi na saba ba akwai shi ma yana da fa'ili ma a kaunihi fa'ilan kuma lahu fa'ilun yana da mai sai dai fa'ilinsa marfu'i ake kiransa marfu'ul fa'il an gani wanda fa'ili yawa raf'a sai burdaini to kana iya cewa wa fa'ilun wa marfu'uhu fi mahalli raf'in dukkansu khabaru zaidun su ne matsayin labari ga zaidu da shi labisun da marfu'in sahuwa abin kaddarawa domin shi mafi'ulin bihi falala ce laisa min rukunayil jimla ko da shi ko ba da shi ba wani lokaci zance na iya cika بردين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة hmm? نيابة عن الفتحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والمثنى ينصب باليو- بالياء بأن كرنت أبايب ونصبه وجره بالياء ونون إوض هو النون إوض عن التنوين في الاسم المفرد wa khalidun muntaliqul yadaini kai khalid kan yana da sakin hannaye ana ba marowaci bane kinaya ce akan yawan kyauta to khalid sai ka ce shi ma ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi to ka gani shi ma mubtada ne in ka- in kuma ka doka wawun din na wawul adab ce to sai ka sai ka sai ka yi bayani kuma ka ce ya wawo lissu ina ce waccan jumla daban wannan ma da mala ya kawo daban to khalidun sai ya zama mubtada ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri muntaliqun shi kuwa khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف اليدين أغني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والمثنى ينسب ويجر بالياء معا كينا والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وتلحق النون بما قد سنيا يتي وتلحق النون نون تنا رسكن بما da sunan da ƙadi sunniya an kai tasniyarsa shine can ƙarshe ne zaka ga an sa nunun azzaidani burdaini kaga ga nunun nan muntaliqul aliyadaini kaga shi ma ga nunun hmm? kaga ana riska asali ba ta ciki hmm? asali burdai zaida aliyadai haza huwa al'asu an yi ilhaƙin nunun ne saboda abin da muka faɗa a baya to gashi zai faɗa ma sai ce minal mafaridi eh? jam'u mufradin daga suna mufradai wato ma qad sunniya min al-mafaridi duk abin da za a yi tasniyarsa daga suna mufrade cikin shuruɗin mun ambata cewa mufradi ake ɗauka a mai da shi musanna to me yasa ake riskar da ita wannan nunun li jabril wahani saboda a ɗora raunin da kalmar ta samu eh? kalmar ta samu rauni shine na rasa alamar tanwini don asalinsa zaidun misali ko yadun ko ko burdun ko burdatun shine asali amma dai kuma za a ce a burdun to kaga shi dalun din nan yana da alama guda biyu alama wasulla ta rafa to ta farko ta haraka ce ita tana nan ba ta ɗaukuwa ta biyu kuma alamar tanwini ce tunda nunun din an ce ba za a rubuta ta a rubuce ba wannan sai malama a su kullu ma yulfazu bihi yukutab duk abin da halishi ya faɗa sai an rubuta shi shi ne ka'ida su ya zo yanke-yanken baiti wadda sai kun shiga sai an bara karatun ilmul arus ba in ba su ba su wannan rubutu ne nasu wanda ya shafe su su kadai ba a kiyasi da shi an gane amma ƙa'ida ta rubutu ta imla'i ba a rubuta nunin tanwini to shine sai aka ce a shafe ta aka shafe ta to ya za a yi sai aka ce to a koma ma waccan haraka ta dalun sai a ƙara guda in dun ne sai su zamo in du ne sai su zamo dun su zamo biyu in dan ne da sai a ƙara guda su zamo dan in din ne sai a ƙara di a ƙara guda su zamo din a gari to ya tun da tasniya za a yi to dole sai an shafe ta amma ita ta asali tana nan an gane ita ta asali tana nan to shafe wadda an kai mata shine raunin to wannan raunin shine aka dora sai aka ce to a ƙara nono sai waye gari madadin zaida tunda an ce a ƙara alif eh ko yawwa dalon sai aka yi kalbin harakarsa saboda munasaba alim alif saboda domma ba ta jan alif zaidu ne eh to sai aka yi aka juyar da wannan harkar ta sai aka mai da ita fataha saboda munasaba sai aka ce zaida zaida sai aka ce to bari a kawo nunun sai aka ce zaida ni to wannan ni din kaga yanzu ta dora wancan raunin da aka samu da yanda babu ta to labazin yana nan akan rauni hmm? ja'a zaida ra'aitu zaidai marartu bi zaidai kaga akwai rauni don hawayo dai an rasa wani abu wanda yake kuma asali ne kuma akwai shi shi ne tanwini to su na hau su duk abin da asali to ba sa rabuwa da shi ko da kaga an cire shi sai an kawo wani madadinsa eh inda ya zan kalmar za ta samu gibi kuma ba za ta samu gibi ba to ana iya jifa da ita amma ya an zo za a yi ma bayani to wannan shine abin da yake nufi li jabril wahani saboda a ɗora raunin da aka samu tattare da wannan kalma sai mu tsaya na in mun dawo sai mu tashi babu li jam'il muzakkari as-salimi wa kullu jam'in sahha fihi wahidu summa ata ba'da tanahi za'idu to in ka tsaya kai itikanin wayannan yan ƙananan littattafan to ka huta da an shiga cikin almutawwalat can dogayen littattafai za ka ji sauki sai dai a ƙara maka wasu abubuwa a ɗan buɗa ma saboda yanzu ka fara zama ka zan ɗan jami'a yanzu ka yi nisa to amma dai abin da ka sani ba zai canza ba amma za ka ga ƙari eh za ka ga ƙari da abubuwa amma dai wannan abin da ka sani a baya to yana nan amma in kai wasa 'yan ƙananan littafan ga kan rena su ka tsaya ka yi musu abin nan karatun birkitar takardu to za ka samu matsala ko an je gaba wala ba abin da za ka gane komi ba za ka gane ba to nan ne umda yake nan ne ginshiki yake to subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته